بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda shine yammacin 17 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Yuni na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na uku insha Allah cikin jerin darussa da muke musu take da Arabiya wanda muke yin su daga wannan aji namu na faslu Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadith Salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar Mal Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa littafi na farko da muke amfani da shi shine At-Turfa fi Nahw wallafar gagarumin malamin nan wato Al-Hafiz Ibn Abdul Hadi rahmatullahi alayhi wanda ya rasu a shekara ta 700 da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a darasin da ya gabata mun ji takaitacciyar muqaddima game da littafin game da mai littafin za mu tashi kai tsaye inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim rabbi yassir wa la tu'assir qala ash-shaykh al-imam al-mubriz al-alim al-allamah al-hujjah al-bari al-hafiz bil fahm al-fahm al-thaqib wal fawaid al-ajaib shams ad-din أبو عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى wanda ya kwafa wannan littafi ya ce da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai nake fara kwafe wannan littafi ya Allah ka sauƙaƙa mana Allah kar ka kuntata mana yace qala shehu malam ya ce al-imam malamin nan limami al-mubriz al-mubriz ko al-mubraz za a cewa haka haka ce al-mubraz al-mabrar aka yi fataha zai ba da wata ma'ana daban domin al-mabrar shine makanul barazi makewayi ke amma kuma aka ce al-mubriz daga abraza yubrizu fa huwa mubrizun wanda ya fice ke kaga wannan zai fi dacewa da ma'anar haka kun kuma ka ce al-mubarraz al-mubarraz kuma sunan wani gari a ƙasar makka sunan shi kenan al-mubarraz in kuma ka ce al-mubarriz al-mubarriz zai zama wato ismul fa'il na al-hafiz ala shahadati tabriz wanda ya samu shahada da ake cewa tabriz a tsarin ilimi na kasashen Afirka ta arewa irin su Maghrib abinda suke cewa shahadar tabriz shine kamar da mu anan ake cewa masters wani digiri wanda yake sama da na farko ƙasa da a doctora kaga shine kamar masters kenan da za ka sa cewa a wane yana da shahadatu tabriz zaka abin da ya dace a fara shine a ce al-mubriz wanda ya fice al-allama al-alim al-allamatu hujja babban malami kwararre wanda yake hujja ilimi al-bari gogagge al-hafiz masanin hadisi bul fahmi saqiri ma'abucin fahimta wacce ke mai nauyi wal fawaid al ajaibi wanda yake da kuma fa'idoji masu ban mamaki littafin shi na cike da fa'idoji masu ban mamaki musamman ka dauke irin al muharrar na hadisi ka dauke irin littafin shi na ainihin wato tarihin ibnu taymiya al uqudud durriya ka dauke littafin shi irin tabaqatul muhaddithina littafin shi hatta wannan din eh zaka ga akwai ababan ban mamaki na fa'idoji Shamsuddini lakabinsa kenan Abu Abdullah alkunyarsa kenan Muhammadu dan Abdulhadi dan Abdulhadi al-Maqdis al-Hanbali tabarkin Hanbaliya kuma dan garin Baitul Maqdis Allah ubangiji ya gafarta mishi yace babu aqsanil kalami babun da ke magana akan rabe-raben kalma al-kalimatu salatun ismun wa fi'lun wa harfun wannan kamar da aka sani shine wato hanya ta gargajiya sananniya a duk inda ake batu akan nahawul lughal larabci to akan fara da batu akan kalma da nau'o'inta kuma akan raba kalma zuwa gida uku din da kaji wannan shi ake cewa at-taqsim as-salus wato raba kalma zuwa gida uku tare da cewa malaman nahawu na nan daga baya na wannan zamanin to sun yi suka akan wannan rabawa suna ganin cewa akwai idmaj akwai shigar da wasu abubuwa cikin wasu su kuma wanda ba su yarda da wannan rabawa ta zamani ba su kuma suna sukan malaman nahawun zamani da cewa to su kuma in sun zargi malaman nahawu na da da cewa sun aro falsafa ta salifiyya raba abubuwa zuwa gida uku akwai shi da yawa a cikin ilmomi daban-daban a cikin physics akwai shi a cikin chemistry akwai shi a cikin lissafi akwai shi a cikin ilimi na logic mantik da, da, da falsafa duka akwai su kuma sai suka ce to kuma kuma zargin ku da kuma kun aro ne daga daga nahawun harsunan yammacin duniya wanda kuma nahawun su ba dole ya dace da nahawun ba mu arabiya a nahawun harsuna na yammacin duniya musamman fi sadaratiha al-lugha al-injiliziyya zaka ga ana raba part of speech ko zuwa gida takwas to su ne wannan a daidai suke da taksimul kalima din da haka ina ganin wancan mu bar shi sai in an kai wani mataki ai tattaunawa akan shi insha Allah mu tsaya akan abin da yake sananne an al kalimatu thalathun ismun wa fi'lun wa harf kalmomi ana raba su zuwa gida uku akwai suna akwai fi'ili akwai harafi falismu ma dakhalahu al alif wal lam suna shine abinda alif da lam yake iya riskarsa ana iya samu shi alif da lam a farkon shi wat tanwin ana iya samu shi kuma tanwini wato wannan faduwar wasali ta tanun ta tanunin mai dauri ana iya same shi a ƙarshen sa wa harful jarri sannan kuma harfin jarra na iya biyo sako shi gaba kuma ya mishi jarra nahau kamar wa zaidun ومررت الرجل وزيد ومررت بالرجل هذا الرجل الف سلام زيد تنوين ومررت بالرجل shi kuma shine aka sa mishi wato harafin jarra tare da alif da lam a hade to wannan ya ambaci wasu alamu ne wanda suke su ne mafiya shahara a waɗanda ake amfani da su wajen gane ainihin wato alamomi da suke tantance suna daga waninsa idan muka ɗauki al'alif wallam al'alif wallam za ka iya cewa ita ce abrazu alamatin lalisin domin duk bugu da za a yi da za a raya to taksassu bilisin kuma alif da lam iri daban-daban ce ta fuskar ma'ana ana raba ta har zuwa wani lokaci har zuwa gida takwas mafi shahara daga ciki ita ce wannan da ake ce ma al ko kuma lamu ta'rif wanda muka dauka alhamdan kawai lil wasli ne kamar da wasu malamai suke al at-ta'rifiyya wanda take shiga cikin sunan jinsi kamar da shi suna ma'arufi ma'arifa daga nakira ta shiga cikin sunan wanda ce rajulun kaga wannan suna ne na jinsi ar-rajul sai zama wani suna ne ke bantacce ga wani wanda ya cika wannan siffa akwai ahadiyya daga sani al'ahadiyya wadda take nuni zuwa ga wani abu da ya riga aka sani ahadul jinsi ahadul zihni ahadul huduri da sauransu in ka ce ishtaraitu sa'atan thumma bi'tu sa'a ai allati fi ahadi waccan da nace na siya to shine al'ahad kenan yana rabuwa gida-gida da yawa bayan ahad akwai wacce ke jinsiya aljinsiya wacce ke nuni zuwa ga jinsin abu khuliqal insanu min ajlin ay khuliqa jinsul insan wannan halitta da ake cewa dan adam wani jinsi haka akwai kuma da ake ce mata istigraqiya istigraqul jins daban da jinsiya istigraqul jinsi ne kaman innal insana duba wanda yake fita innal insana lafi khusrin istigraqul jinsi haka walaysa dhakaru kal unsa adh-dhakar istigraqul jinsi haka al unsa istigraqul jinsi akwai wanda ake cewa za'ida za'ida tana zama iri biyu za'idatun lazima wa za'idatun ghairu lazima in aka ce lazima wanda sunan bai rabuwa da ita ko ba ta da tasiri wajen canza mishi ma'ana ba ta karawa ba ta ragewa sune irin wanda suke jikin al-asma'ul mawsula allazani allatani da makamantar su dake cewa za'idatun lazima ko kuma za'idatun ghairu lazimatin ana ƙara ta amma ba har kullum ba ita ce da ake ƙarawa musuna wanda dama ya yi iktisabin ma'arifa kafin ma a saka ta al-harith al-hammam al-nu'man al-ami da ire-iren su sunayen ma'arifa al-abbas al-thabit ko ka ce ka ce abbas sabitu nu'man duka yana nan a matsayin suna wanda yake alani to ita ma za'ida ce ki amma kuma ba kullun ake amfani da ita ba ta tasiri da sallahu sunan ma'ana akwai kuma wata take ghairu dalatin al ta'rif al amma ba ta nuna ta'rifi domin ba ta nuna abinda ma'arifa yake bayarwa tana nuna nakira akwai alfu take nuna nakira ba ta nuna ta'rifi kamar idan dan makaranta ya ce maka sa asbahu tabiban al ina so in zama likita gobe wato a nan gaba ke ko kuma da za muke cewa fil amsil qarib kwanakin baya kaga na kira ne amma sa mai alif da lam amma hayin sunan shi kira idan suke ce mata ghairu dalatin ala ta'rif takan zo tare da zuruf ne tare da zuruf a a a irin waɗannan na lokaci to ba ta ba ta ƙara musu komai ma sai ƙara ƙara musu nakara take ko mun gani suna ce mata ghairu dalatin ala ta'rif sannan akwai take zuwa badalun anil idafa alce tana zuwa badalun anil idafa ita ce kamar da zaka ce ibnu al-ammi ibnu al-ukhti ma'ana ibnu ammi ibnu ukhti in ka fara da wannan ma'ana ka cire ya'ul idafa din sai ka sa alif da lam qabaltu ibn al-ammi ai ibnu ammi ibnu ukhti suna ce mata badlun anil ilafa yanzu ne muka fara kenan to iya wannan ita nawa kenan sauran sai ku je ku duba ina ga suna kaiwa takwas din ko suna kaiwa ahadiya jinsiya zaida dalatun alal kai ya isa ka ya isa dan mu ce burin burin ne na mu dinga karatun nan kanka da wuri tunda ba wani sabon karatu bane ko to wanda yake ji daga nesa sai ya hakuri in ya ji ba ba haka yake so ayi ba to waɗannan da game da tanwini game da alif da lam kenan ko sai mu je kan at-tanwin wanda aka san shine abin da bawashi ke ce mafaduwar wasali ko wato ninkin wasali na dhamma ko fataha ko kasra wanda ake sanya ma sunaye baya hawa kan fi'ilai shi ma at-tanwin sai hawa kan fi'ilai sai in awaka ne wanda ake ce mashi tanwini tarannum ko tanwini shar ko makamantan sa ba su ake magana a nan ba tanwini shi ma ya kasu zuwa gida hudu wasu malamai kuma suna kai shi zuwa gida biyar akwai tanwini tamkin shi ake magana a nan shine al-asl a babu wato wanda yake shiga jikin sunaye mu'urabai wanda sun yi kaka gida kafarsa ta zauna a gidan ma'arifa a gidan sunayen su da ma'arifa mu'raba su ake ce musu a at-tanwin at-tamkin shi zaka ga yana iya zuwa marfu'an mansuban madmuman ra'aytu zaidan marartu bi zaidin hadha zaidun qalamun qalaman qalamin akhun a a a okay banda akhun ko mana ya cewa walidun walidan walidin da ire-iren su wanda koyaya aka juya sai ya dauka ko kuma akasin shi shine tanwinut tankir wanda yake hawa cikin sunaye wanda suke mabniya dan ya bayyana cewa na kira ne su suna mabni kamar da aka sani bai daukan tanwini kamar Aisha kamar Sibawaihi da ire-iren su ma'arifa irin waɗannan waɗanda suke wato mamnu'un min as-sarf ba sa daukan tanwini to idan ya zama ya tashi daga suna alami ma'arifa ana so a nuna na kira ne shi to sai a sa mai tanwi kamar suke fara kar magana ma kullu aishatin bi aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ma kullu sibawaihin bi sibawaihi imamin nuhat ba wato ba kowane abin nan abu da ke kyalli bane yake zinariya ko sai a ce ba kowace Aisha bace Aisha uwar mu ne to wannan ta farkon na kira ne ma kullu Aishatin duka sauran Aisha tawat waɗanda suke ga sanan gama gari to ba kowace wace irin Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata Aisha ba ummu ne bace ba malama bace ba ai gidan sai na Bakar bace ba amaryar manzo Allah bace kaga abubuwan sun mata yawa rashin rashin falala ko an dai sa mata sunan dai ana tayammuli ana fatan albarka bisa ke cewa tanwinu at-tankir akwai tanwinul muqabala tanwinul muqabala wato wanda yake yana fuskantar wani abu fi muqabalatil harfi fi muqabalatil kalimati fi muqabalatil jumlati fi muqabalatil harfi ne da za a tsira harafi sai a saka tanwini a madadin sa qabin maimakon qabi haka sa'id maimakon sa'i haka saqin maimakon saqi da makamancinsu haka jawarin maimakon jawari shi da ke ce ma iwadun anil harfi ko a sorry muqabala muke magana ko iwaz wannan iwaz ne ko iwazun anil harf mu je kashi mu kai muqabala iwazun anil kalima kaman a a kullun kada alima salatahu ay kullu wahidin ko kullu shakhsin ko kullu insanin ko kullu makhluqin gurgudan dai abin da ake ganin za ka dara kullun kada alima salatahu wa tasbihu kullu makhluqin duk wani abin halitta Allah ya san tasbihin shi zatin shi kaga wannan kullun wannan fado wasalin a madadin abinda aka share na kullu makhluqin ko kulli abidin duk wanda yake bautawa Allah kada alima salatu wa tasbihu shi shine fi iwadun anil kalima akwai iwadun anil jumla wanda ke zuwa a bayan hina idin kaman falola idza balagatil hulquma wa antum hina idhin tanzur ay hina id balagati ruhul hulquma sai ce shine irin anil jumla to muqabala wanda na tsallake shine fi muqabalati an-nun al-mawjuda fi jam'i al-mudhakkar as-salim man ce al-mu'minuna wannan nunun din ta karshe idan mata ne sai a ce al-mu'minatu ko don babu alif da sai a ce mu'minatun kamar mu'minatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin duka fi muqabila muqabalati nun al-mawjuda fi akhiri jam'il mudhakkari as-salim odi kenan go to na cikon biyar din da ake karawa shazi ne shine tarannum akwai tarannum akwai su da yawa wajen su biyar ko shida a cikin arubi magana akan illoli na waka ana ambatar su mafi shahararsu shine na tarannin ɗin wanda ake liƙa shi a ƙarshen baiti akwai baiti mashahuri da suke buga misali da shi ko menene menene ma baitin ku tuna ma baitin mana manura ya baitin yake ne eh wanda take cewa idan na idan na idan na mutu kai kuka yawa wa quli in asabtu laqad asabana me farkon ma wa kuli in asabtu laqad asaban laqad asaban sai ta ce laqad asaban ya ya ya dauke mun ya kwarta gaba ɗaya bana ganin shi bana ganin me abu Allah shi kyauta to wannan tarmini kenan ko a harfin jarra abu ne sananne harufa wanda suke sa masunaye jarra bayan su irin su min da ila da fi da ba'un da lamun da hatta wannan kusa mushkili din da sauransu duk waɗannan suna cikin alamat wanda ake mayyada suna daga harafi amin daga fi'ili musamman suna daga cikin alamat duk za a yi koma cikin littattafan nahawu mutawwalat za a ga duka waɗannan bayanan ba wasu abubuwa ne baki ba na san kuma duk mafi yawan kun san su kun iya su ba wasu abubuwa ne baki ba wal fi'lu ma dakhalahu qad wasim wa sawfa wal harfu al jazmi wa harfu al jazmi wa ta'u ta'nisi as-sakina wa nun tawkid shi kuma fi'ili shine duk abin da za ya sa mashi kad ta tahqiq wanda ake sakawa a ce kad sami Allah kad qalaha qaumun kad nara taqalluba